بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بنات أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan lokaci da muke ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafan babban malami Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi yau muna takwas ga watan Zulqa'da daidai da sha hudu ga watan a hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha hudu ga watan tara miladiya dubu biyu da sha hudu a wancan sati a karatunmu mun tsaya ne a inda malam yake mana bayanai akan abin da ya shafi ruku'i inda muka yi bayani a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ruku'i da kuma sifar yadda ake gudanar da ruku'i a cikin sallah inda mun kwatanta waɗannan yadda ake yi din a aikace a wancan darasin da ya gabata to wannan darasin insha Allah ta'ala ina ganin yau za mu tashi wujubu quma'nina fi ruku'i haka ne na'am ناصف نحن زام تاشكو زام تاشا وجوب الطمأنينة في الركوع واجب تنقوى أيين دمتين يسجد أكتن ركوع نكني ما يتي وكان يطمئن في ركوعه النبي صلى الله عليه وسلم يا كفنجي ينا نقوى أكتن ركوع ذا وأمر به المسيء صلاته kuma ya umarci wannan wanda yake muni na sallansa kama zalafa awwal al-fasl as-sabiq kamar yadda ya gabata a fasalin farko wanda ya gabata malam yace wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa atimmu ar-ruku'a was-sujuda ku cika ruku'i ku cika sujuda fa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa inni la arakum min ba'di dhahri lallai ni ina iya ganin ku a bayana idza ma raka'tum yayin da kuka yi ruku'i wa idza ma sajadtum da lokacin da kuka yi sujuda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin mu'jizarsa duk da shi ne liman wanda yake gaba ma muna biyar shi a baya amma a wannan yanayi din yana iya hango sahabbansa kamar Allah ta'ala yana nuna mishi hoton sahabban a gaban shi yana ganin yanayin tsayuwansu a ruku'i da yanayin daidaituwansu a cikin sujuda shi yasa yace lalle ni ina ganin ku a bayana yayin da kuka yi ruku'i da yayin da kuka yi sujuda kenan idan kun yi daidai ma na gani kun ba ku daidai ba na gani shi yasa yake umarnin cewa a cika ruku'i kuma a cika sujuda malam yace wa ra'a rajulan la yatim la yatimma ruku'ahu la yatimma ruku'uhu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum wanda baya cika ruku'insa wa yanquru fi sujudihi yana kuma yin tsatsaka irin ta hankaka a cikin sujudarsa وهو يصلي الهالينا يصلى فقال سيتي لشي لو مات هذا على حاله لو مات هذا على حاله هذه da wannan mutumin ya mutu akan wannan halin nasa mata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama da ya mutu akan addinin da ba na annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba yanquru yace yanquru salatahu kama yanquru al-ghurab bid-dam wannan mutumin yana yin sassaka a cikin sallar shi kamar irin sassaka da hankaka yake yi a kan jini yadda hankaka yake sassaka jini ya saka bakin shi haka ya saka bakin shi haka ya ƙara sakawa ya ɗaga to haka wannan mutumin ke yin sallah ma'ana sallah ce da babu babu nutsuwa a cikin ta ya yi ruku'i fifif ya ɗago ya sujada yana sa goshin yana sa goshin a ƙasa kamar ya sa akan wuta sai kaga ya ɗago goshi to irin me wannan sallah din ba irin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi ba ba irin sallah ba ce wacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba malam yace mithlu alladhi la yatimmu ruku' mithlu alladhi la yatimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudi yace kwatan kwacin mutumin da baya cika ruku'insa kuma yake yin sassaka a cikin sujudarsa مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا وتنكشنسا وتنكشن متني لكيجين ينوى wanda zai ci dabino kwaya ɗaya zuwa kwara biyu la ya ghaniyani anhu shay'a wanda ba za su isar da shi komi ba ba za su wadatar da shi da komi ba shine kwatan kwatan irin wannan mutumin kenan duk sallan da yake yi ba karɓaɓɓiya bane a wurin Allah madaukakin sarki an gane ko malai ci gaba da cewa wa qala abu hurairah radiyallahu anhu kuma abi hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce nahani khalili sallallahu alaihi wa sallama lallai badadina masoyina majidincina shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya hane ni an anqura fi salati naqra dik in rika yin kwakwafi ko in rika yin tsatsaka irin na zakara wa an altafita iltifata fa'alabi sannan kuma ya hane ni da in rika waiwaye irin waiwayen dila ko irin waiwaye da kirkici yake yi wa an aqa'uya ka iki'a'il qirbi kuma ya hane ni da in rika yin zama na dafifi kamar yadda ko zama na sunkuye kamar yadda biri yake yi ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana abi huraira da aikata waɗannan ababe guda uku na farko shine nan irin tsatsaka da wannan yake yi zakara idan yana cin abinci ya yake yi ya saka haka ko ya saka ya dago kan shi ya saka ya dago kai to haka ya ce ya hana ni in rika yin irin wannan tsatsaka a cikin sallata sannan ya hane ni da in rika yin waiwaye irin waiwayen dila kun san dila shi saboda tsabar wayo shi baya zuwa ya je ya sha ruwa a haka ya sha ruwa a'a shi saboda tsabar wayo in ya je bakin ruwan sai ya waiwaya ya gaba kowa tukuna sai ya tsoma jeren shi a cikin ruwa saboda tana da gashi in ya tsoma ta jiku sai ya fito gefe sai ya zo sai ya lankwaso jelin nashi sai ya tsotsa ruwan da yake jiki in ya duba ya gaba wanda yake gari sai ya ƙara komawa wai kada ya je ya sa kan shi yana shan ruwan wani abu ya zo ya tura shi ruwa ko wani abu ya zo ya kama shi to irin wannan za ga mutum yana yin sallah amma mutum yana haka yana waiwayawa ya kalli nan ya kalli nan ina fata an gane za ga wani ina yin sallah shi bai damu ba ba abin da ya masa zafi bawan Allah za kawai ya kalli nan ana sallah ya kalli nan ya kalli can kai ba abin da ya mai zafi ko shakka babu wannan haramun ne mutum ya aikata wannan a cikin sallarsa ina fata an gane hatta irin yadda ake yi yawo da ido misali mutum wani za shi yana tsaye ne yana sallah ya yi haka yana sallar shi amma sai ga yana haka ya kalli can ya kalli can gefe ya kalli can da idanun shi ke yawo ya kalli nan ya kalli nan da idanun shi gashi dai kanshi yana tsaye wuri ɗaya ne shi ma wannan haramun ne yayin da mutum yake yin sallah jama'a an gane ko sannan kuma ya ce wa an aka uya ka ika'a'il irbi da kuma in yi zama na gurfani kamar yadda biri yake yi waye zai gwada mana yadda ake wannan zama kun sai da ake wannan zaman kwanakin baya mun gwada a yakan baya sai kila in kun manta ba ku san yadda biri yake irin wannan zaman ba zama ne wanda zai zauna kafafuwan shi wannan tayi nan wannan tayi nan duwawun shi kuma sai taba kasa kun gane kuwa yawa kamar irin zaman da malam Sufyan yayi irin wannan zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yake a cikin sallah an gane ko wannan kafan tayi nan wannan tayi nan sannan kuma duwawun mutum ya zauna a kan kasa shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hani Abu Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hane ni da in yi daya daga cikin waɗannan ababe guda guda uku an gane ko shi kuma wannan tsaka din da ake yi za ku ga sallar babu nutsuwa a cikinta da mutum ya sa goshin shi a ƙasa sai ka kamar ana sa masa wuta kamar mutum ne wanda ana sawa an sa masa wuta sai sauri ya dago haka da yawa daga cikin za ka suna yin sallah wasu Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa qala yace wa kana yaqulu ya kasance yana cewa aswa'un nasi sarq aswadu aswa'un nasi sarq sariqah alladhi yasruqu min salatihi mafi munin mutumin da ke yin sata shine mutumin da ke yin sata a cikin sallarsa mafi munin sata shine mutumin da ke yin sata a cikin sallarsa ashe mutum ta iya yiwa yana yin sallah amma kuma yana yin sata a cikinta qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah wa kaifa yasruqu min salatihi ta yaya mutum zai yi sata a cikin sallarsa قال سيمن ظن الله يتي لا يتم ركوعها بايا تكا ركوع انت ولا سجودها وسجودها مو بايا تكا سجدتها وانا شيني فاتا متين ينا ين ركوعي سي تاسو ينا ين سجدة سي تاسو ba tare da ya zauna ya gama karanta afkar din ba ba tare da kuma ya nutsu a cikin ruku'in ba ashe kamar yadda muka kwatanta yadda ake ruku'i a wancan sati din wajibi ne yayin da kai ruku'i sai ka natsu a cikin ruku'inka ka gama yin azkar din da zaka yi gaba daya sannan kuma sai ka ce sami Allahu liman hamida ka dago ina fata an gane amma duk mutumin da zai kai goshin shi kasa yana kaiwa ya dago yana kaiwa ya dago saboda yana sauri wannan jiran shi a waje ko wayar shi na ringin yana tunanin wani ne wanda yake da kaza yana kiran shi kaga wannan ka ya waya ta zama ta shiga tsakanin kai da sallaka kamar yadda wannan mutumin wannan sahabi yake cewa inna shaytana qad hala baini wa baina salati ko shaytan ya shiga tsakanin ni sallata kaga kai shaytan bai shiga tsakanin kai da sallan ba amma kai ka sa waya ta shiga tsakanin kai da sallah ta shiga tsakanin kai da ubangijinka tsakanin gana wanda kuke yi shi yasa mafi alkhairi shine ka sa wayanka a shiru ko ka kashe wayarka idan ka sa ta a shiru za ka sa ta a shiru ne banda girgidi an gane ko a sanya ta a shirurin ya zanto babu girgidi ina nufin babu vibration ai shine fasara shi da Hausa ko babu girgidi ya zanto an sa ta a shiru ba girgidi wanda idan an kira ta kawai har sai ne kawai za ta yi ita ma din kada ka aje ta a gaban ka wayar misali wannan kada ka aje ta haka a gaban ka fuskar na kallon nan in zo samu ne ko za ka aje ta kasa ne za ka sallah sai ka kifa ta haka babu yadda za a je a kira ka je ka ga wani ya kira ka misali ina fata an gane mafi alkhairi kuma shine ka kashe ta kawai kana idan da sallanka to kunna ina fata an gane kana idan da sallanka sai ka kunna kaga ko shakka babu baka bar wani abu ya shiga tsakanin kai da sallanka ba amma matukar ka bari wani abu ya dauke maka hankali ya zama sallanka babu kushuyi a cikinka ina fata an gane wanda ibn rajab al-hanbali musamman ya rubuta wani littafi mai suna al-khushu' fi salat khushu'i da natsuwa da kankan da kai da kuma yin tuntuntuni a cikin sallah kada ya zamto wasu malaman ma suna ganin babu sallah ga duk mutumin da bashi da khushu'i a cikin sallah kamar da Imam Al-Ghazali ya bayyana a cikin littafin Ihya wa Ulumuddin ya bayyana cewa babu sallah ga mutumin da bashi da khushu'i a cikin sallarsa yace shi yasa Allah ya ambaci mu ne da cewa qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un yace tabbas mummune sun sami rabauta su ne waɗanda suke da khushu'i a cikin sallar an gane ko ko shakka babu ya zama wajibi a rika natsuwa a cikin ruku'i ne ga shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi girman sata daga cikin mutane shi ne sata da mutum ne a cikin sallarsa suka tambaye shi yaya ake yin satan yace mutumin da baya cika ruku'insa baya cika sujjadarsa wannan mutumin shine mutumin da yake yin sata a cikin sallarsa wannan insha Allah ta'ala dukkanin waɗannan ababen zamu dan gwada su gurgudu a aikace mu ga yanayin yadda suke an gane ko saboda duk wanda zai aikata ma ya zanto yana aikata wannan aiki ne ala basiratu an gane ko malam ya ci gaba da cewa wa kana yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah falamaha bi mukhiri ainihi ila rajulin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli wani mutum da gefen idansa wanda la yuqimu sulbahu fi ruku'i wanda baya daidaita bayansa a cikin ruku'i wasujudi da kuma sujuda falamman sarafa yayin da manzon Allah ya idar da sallah qala sai yace da su ya na'sharal muslimin ya ku taron musulmai innahu la salata liman lam yuqimu salbuhu fi ruku'i lalle babu sallah ga duk mutumin da bai miƙar da bayansa a cikin ruku'insa wasujudi da kuma sujuda وقال في حديث آخر يا فلي أولا حديث ندبا لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود سلا تينكو باتا إسمسا سلا تينكو باتا إسمسا هل سيا ميكد دباينسا أسكر ركوعنسا دكما سجودنسا to jama'a kun ga duk lafazin da ake amfani da shi a matsayin la tujzi'u da matsayin la salata ana nufin babu ladan sallan gaba daya gashi dai mutum yayi sallan ya fice farali amma abin da ake nema na lada da falala mutum baya samu jama'a ko shakka babu wannan hasara ce mai yawa ina fata an gane to wannan babi ya mana magana ne game da natsuwa wajabci na natsuwa a yayin da mutum ya rukuni an gane ko to sai mu biyo abun ɗaya bayan ɗaya ko mu ga yanayin yadda ake yi yaya ne ya kamata ya zamto mutum ya samu wannan nutsuwan ko kuma bari mu bari sai mun gama azkar din ruku'i gaba ɗaya ko sai mu haɗa gaba ɗaya sai mu gani ya wani irin lokaci mutum ya kamata ya ɗauka a cikin ruku'insa kafin ya ɗago sannan in ya ɗago kuma me ya kamata ya faɗi an gane ko wani gwargwado ne ya kamata yayin da zaka tafi ruku'i ka yi ya bayan kai kamata ya zamto wani irin daɗewa ake son ka yi yayin ɗagowa kuma ya ake son ka yi an gane ko Allah ta'ala ya datar da mu mala ce azkarun rukuwa zikirori na ruku'i wa kana yaqulu fi hadha ar-rukn anwa'an min al-adhkar wal ad'iyah taratan bi hadha wa taratan bi hadha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana faɗi a cikin wannan rukuni a cikin wannan ginshiki na sallah yana karanta wasu zikirori da wasu addu'o'i taratan bi hadha wa taratan bi hadha wani lokaci da wannan wani lokaci da wannan an gane ko kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba dimantan yin addu'a guda daya a cikin ruku'i ba kamar yadda muke wani in ya koyi subhana rabbiyal azim shikenan ya gama shi ba ruwan shi da ya rika canzawa lokaci bayan lokaci to za mu zo mu ji waɗannan azkar awwalan na farko subhana rabbiyal azim thalatha marrat mutum zai faɗi subhana rabbiyal azim sau nawa sau uku kana cewa ne subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga ubangiji na wanda yake mai girma mutum zai faɗi wannan ne sau uku ka kana ahyanan يكررها أكثر من ذلك wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan faɗi wannan zikirin fiye da sau uku an gane ku kada kuma ɗauka yadda muke yi ne yadda mutum zai karanta yadda ya ga dama misali mutum an yi ruku'i sai ya ce sanar bil azim sanar bil azim sanar bil azim sanar bil azim me kake kenan yanzu dan Allah jama'a wa ya ji abin da na faɗi kullum muna faɗi inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wajibi ne yayin da ka zo sai ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kaga dalla dalla ke haka ake so ana son yayin da kake karanta zikirin ya zamto kana jin girman kana hararo girman Allah da tsarkinsa a cikin zuciyarka kana tsarkake shi daga dukkanin wata nakasa kana tsarkake shi daga dukkanin wani abin bauta sannan kana girmama shi fiye da yadda kake girmama komai a rayuwarka wannan shine yanayin yadda ya kamata ya zamto mutum yana yi amma ba kawai subhanahu wa ta'ala ne kake kenan kuma kamar yadda muka faɗi wajibi ne a kiyaye kalmomin larabcin nan yayin da za a karanta su kada wani ya ɗauka cewa ai qur'ani ne kadai ake karanta shi yadda ya kamata a'a dukkanin kalmar da ka sani larabci wani irin yare ne wanda yayin da ka canza abu kwaya ɗaya ka canza wa kalma ma'ana idan ka ce subhana rabbiyal azim idan za ka ce subhana kaga maimakon ka sa ha ƙarami sai ka sa ha babba ka canza ma'ana al'azim me ka ce al'azim bizza sai ka ce al'azim nan ma ka canza ma'anar an gane ku shi yasa wani daga cikin yan uwa ta zuwa ya same ni shi wallahi yana ta mugun mafarki a cikin bacci na ce kayi addu'a kafin kwanta ya ce yayi kayi addu'a ya ce yayi na ce to me ka karanta ya ce ya karanta ayatul kursi kai ba karanta ba yace ya karanta ba to karantan inji sai da ashe bai iya ba to kenan ashe idan baka karanta ayatul kursi daidai ba ayatul kursi za ta maka aiki ba za ta maka aiki ba jama'a musan wannan kada ka zo yin bacci ka dauka cewa kawai to ka zo yin bacci za ka karanta ayatul kursi الله لا اله الا هو لا تقول شيء ولا له ما في السماوات وما في الارض وقال لي شنو يا ملك دي haka muke bai wancin mu tsakanin mu da Allah ba haka muke yi ba yadda kake karanta ayar qur'ani haka za karanta kana kunta ga danka Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard ka karanta dalla dalla dalla dalla har zuwa ƙarshe amma kada ka zanto kana irin wannan ko da Hausa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nan lahu haba haba da hausa wannan kaga ka karanta da hausa ne ba ta larabci karanta ba wannan qur'ani ne ba larabci bane an gane ko wajibi ne sai an karanta shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya so kan da shi kafin ya tasiri yadda ake so ya tasiri an gane ko haka nan zikirori jama'a duk zikirin da zaka yi wajibi ne ka yi shi a cikin natsuwa kuma ya zamto ka san abin da kake faɗi ba kawai innar da kake bi ba ko shakka babu wannan kuskure ne yanayin yadda muke yi inna rubudu subhanahu bila subhanahu bila subhanahu bila sai ka rasa ma mai mutum yake cewa a cikin sallar tashi Allah ta'ala ka bani ikon gyarawa wannan kenan malam ya dan wani bayani a nan ƙasa yake cewa a cikin wannan hadisi din mutum zai iya fahimta cewa ashe muna fahimta cewa ashe mutum zai iya maimaita zikiri fiye da sunawa fiye da sau uku ina fata an gane kuma ya ce a wannan hadisan akwai raddi ga ibn qayyim al-jawzi wanda ya kawo a cikin littafinsa na zadul ma'ad yake bayani akan cewa ai idan mutum ya zo yin ruku'i to sau uku nan kawai ake son ya kayyade ba kari a kafa ba ne ya to ga hadisai kuma sun sun mana bayani kun ga amanar ilimi ce ba za mu kalli girman girman al-imam ibn qayyim al-jawzi mu ce wai a'a saboda girmansa ba za a yi masa gyara ba a'a dan adam ne ya iya yin daidai ya iya yin kuskure saboda haka kuskure ne faɗin cewa a ƙwaya ukun nan kaɗai yake takaitawa ya tabbata wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama yakan karanta sama da uku an gane ko wannan shine abin da malam ya dan soke mana ƙasa mana bayani akan shi an gane ko sannan wannan na hudun da yake magana ke cewa wa kana ahyanan yukarriruha sai ta yustafadu hadha min ahadith al-musarraha bi annahu alayhi salam kana kana yusawwi bayna qiyamihi wa ruku'ihi wa sujudihi kama ya'ti aqiba hadha al-fasl mala yace yin haka yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana dadewa cikin ruku'insa kwatankwacin yanayin yadda yake tsayuwa a lokacin tsayuwarsa misali a ce a tsayuwansa ya karanta sotul baqara gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe to ta iya yiwa zai tsaya a cikin ruku'i kuma kwatankwacin wannan tsayuwan da ya yi kamar kwatankwacin ka karanta izu hudu na alƙur'ani ko karanta izu uku da rabi amma yana cikin ruku'i kuma yana ma Allah tasbihi kun ga wannan shine ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake malam yake wannan bayanin zai zo a fasali na gaba insha Allah ta'ala malam yace wa balagha marratan fi takrariha fi salati al-layl wa tarana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai matuka wajen maimaita wannan zikirin da ake yi a cikin ruku'i a sallar dare hatta kana hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamihi har sai da ruku'insa ya zama kusan ɗaya da tsawon tsayuwansa da ya yi wa kana ya ƙara'u fihi salatu suwarin min al kuma ya kasance yana karanta surori guda uku daga cikin surorin nan masu tsayi al-baqarata wan nisaa wa ali imran yatakhallaluha du'a'un wastighfar kun ga ya karanta waɗannan surorin ya karanta baqara ya karanta nisa ya karanta ali imran yatakhallaluha du'a'un wastighfar kuma yana bibiyanta ta hanyar yin addu'a da kuma istighfari du'a'un shine mutum misali ka zo kana karatu ana bayani akan yan aljanna والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون سكتي اللهم اجعلني من أصحاب الجنة سكتي وانا أبدو أكتي اللهم اجعلني من أصحاب الجنة الله كتنيا أنك تنين الجنة هكا يكين سلم فا إن يزو إلا كتي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم في أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سكتي اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ina fata an gane ya nemi tsarin Allah idan wajen da za a nemi istighfari wajen da ake magana neman istighfari ne sai ce astaghfirullah wa atubu ilai misali an gane ko duk haka yake bin sallan dalla dalla dalla dalla to kun ga ko shakka babu ba ɗaya bane da mutumin da zai zo ya ta karanta qur'ani kawai yana ta jerin ta karatu ba maganar tsayawa yana bibiyan ta wajen yin addu'a da kuma yin istighfari كما سبق في صلاة الليل كما يدي قباتا أفصل اللي مكي مغانا أصل الجري أدم يجي بياني أكم وأنه ثانيا أبنبي ما لن يتقبل سوى سبحان ربي العظيم وبحمده سيكي تبتا قأبنجينا ما يجرما دكما يبو أنغانيكو dukkanin yabo kenan da girma sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda sarki ya tabbatar masa an gane ko wannan shine ɗaya daga cikin ko dai kace subhana rabbiyal azim na farko ke haka ne ko na biyu sai mu ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi duka ya halatta mutum ya karanta wannan salatan zai karanta wannan sau nawa sau uku ثالثا نأكو زي سبوح قدوس رب الملائكة والروح yayin da kai ruku'i sai ka ce subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh ina ganin saboda rashin iyawa da bamu yi ba yawanci zan rika karantawa sai mu rika karantawa duk wanda muka zo kanta zan karanta kuna karantawa kuma mu karanta kamar so biyu sai mu wuce ko saboda yanzu an samu fa'ida na kokarin iya karantawa din an gane ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi سبحان ربي العظيم وبحمده wannan mun ce mutum zai karanta sau nawa sau uku sai na alaikun salam dukan su inganta su ne wani lokaci annabi yakan yi wannan wani lokaci ya wannan riwayar da ta zo da subhana rabbiyal azim kadai riwaya ce ta ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba ya ruwaito a cikin littafin al-musannaf da kuma imam ibn majah da imam ahmad a cikin littafin al-musnad an gane ko kuma imam albani ya fitar da shi a cikin silsilatul ahadith sahiha jirin jir hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da talatin da shida sannan subhanan rabbil azima bihamdihi kuma riwaya ce wacce ta tabbata a wajen imam abi dawud da kuma imam jara da imam ahmad da imam tabarani da imam al-baihaqi dukkanin su ruwaito wannan hadisin kuma da sanadi wanda yake ingantacce an gane ko kenan wani lokaci kace subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wani lokaci kace subhana rabbiyal azim wa bihamdihi سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سو أكو شيكينا كاكاي أنقاذ أكو ثالثا سينا أكو ذاك شيء سبوح قدوس رب الملائكة والروح كرنتا سبوح قدوس رب الملائكة والروح shi ma wannan ɗaya daga cikin cewa ruku'i ne ila wani ma bai taɓa ji ba sai yau an gane ko haka ne wani lokaci abin da ake so yau kai wannan gobe kai wannan gashi nan abin da za ka kana cewa ne subuhu sarki tasbihi ya tabbata ga Allah sarki ya tabbata ga Allah quddusun sannan kuma ubangiji ta'ala shine wanda yake tsarkakakke rabbul mala'ikati war ruh ubangijin mala'iku da mala'ika jibril shine ar-ruh inna qur'ani ya faɗa mana cewa ai nazalahu ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin an gane ko shine rabbul mala'ikati war ruh ubangijin mala'iku da kuma ar-ruh na'am zaka iya hada za mu zo mu yi bayanin kaɗan insha Allah a cikin karatu duka a cikin wannan babu za mu zo mu bayyana duka insha Allah an gane ko yawwa domin farin as-subuh shine nan ubangiji wanda ya tsarkaka gabarin dukkanin wani tawaya dukkanin wani abu wanda yake mai muni ubangiji ta'ala ya tsarkaka gabarin wannan sannan shine al-quddus ma'ana mai tsarki kuma mai yawan albarka an gane ko rabbul mala'ikati war ruh ubangijin mala'iku da kuma jibrilu an gane ko kamar yadda wasu malamai suka ce ibn sayyida ya ce subuhun quddusun min sifati lillahi azza wa jal fadin subuhun quddusun ya daga cikin sifar Allah mabuwayi madaukaci li'annahu yusabbahu wa yuqaddas domin shi Allah ana yi masa tasbihi sannan kuma ana tsarkake shi daga dukkanin wannan ƙasa da kuma tsarkake shi gabarin dukkanin wani tawaya an gane ko malam ya ci gaba da cewa kun ga mun gama da wannan kenan ko sai na gaba rabi'an na hudu subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwal alquran annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan karanta wannan ya ce subhanakallahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika kuma yabo ya tabbata gare ka Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta mini wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi ya kasance yakan yawaita faɗin wannan a cikin ruku'insa wa sujudihi da sujudarsa ya ta'awwal qur'ana yana ne yana fassara alqur'ani Allah ya ce ma ai fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu fasabbih ka tsarkake Allah bihamdi rabbika tare da godewa ubangijinka wastaghfirhu kuma ka nemi gafaransa innahu kana tawwaba lalle shi ya kasance mai karban tuba ne shine ya ta'awwal alqur'an nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita wannan ne tun daga lokacin da aka saukan masa da idza jaa nasrullahi wal fath ya fahimci cewa lalle ajalin sa ya kusa rayuwar shi ta zo karshe a wannan lokaci yake yawaita yin wannan an gane ko to kun ga mu ba mu da tabbacin yin rayuwar ta mu za ta kare kenan mu ne nan muka fitincin ta ma mu rika yin wannan a cikin ruku'i an gane ko yanzu zan karanta sai mu karanta subhanakallahumma wa bihamdika اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي wannan ita ma ɗaya daga cikin zikirori da ake kenan a cikin ruku'i yayin da kai ruku'i suka ce subhanak allahumma a riwayar bukhari kuma ta zo da ƙarin rabbuna tunda ba rika riwayar ya kawo mana ba a cikin riwayar bukhari da muslim ta zo da subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir an gane ko wancan akwai rabbuna subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir kowanne kai daga cikin waɗannan riwaya ta inganta daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a an gane ko khamisan nabiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa fi riwayatin wa 'idhami wa 'asabi وما استقلت به قدمي لله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم وان لوكتي يكن شيء اللهم لك ركعت يا الله غريك نكي الركوع وبك آمنت دكي نكي إيماني ولك دكي نكي إيماني نكي بالغ السياح ولك أسلمت كما غريك نكي ميكويا أنت ربي كيني أبنججنا خشع لك سمعي وبصري na kaskantar da ganina da jina wa mukhi da ɓargona wa azmi da ƙashina wa fi riwayatin wa izami a wata riwayar da ƙasusuwana wa asabi da jijiyoyina wa mastaqallat bihi qadami da dukkanin sassanin jikina wanda ƙafafuwana ke ɗauke da su lillahi rabbil alamin na kaskantar da su zuwa ga Allah ubangijin halittu gaba daya an gane ko wannan shine abin da wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a yayin da yake rukuwa an gane ko yanzu zan karanta sai mu karanta allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي كنان واللغسم سوى عظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan fari a cikin ruku'i an gane ko kuma dukkan waɗannan riwayoyi ne waɗanda suke ingantacce ingantattu sai na shida sadisan malam yace Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi خشاع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي وعصبي لله رب العالمين كان سوى اللهم لك ركعت يا ألا بريك نكي الركوع وبك آمنت كما بريك نكي نكي بار نكي إيمان ولك أسلمت بريك نكي مي قوية وعليك توكلت كما بريك نكي دوغرو أنت ربي كيني أبنججنا خشاع سمعي ناتسكن سد جينا وبصري دقنينا ودمي دجين جينا ولحمي دناما جينا وعظمي دقصص جينا وعصبي ددكا فرقو دجيجيوينا لله رب العالمين قال لا أبين هل أنقالكم wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta wannan bari in karanta sai mu karanta Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين wannan shine ɗaya daga cikin zikirorin suka tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kun ji ajaya da bambanci da wancan ko wancan wannan akwai wa alayka tawakkalti wanda wancan babu a ciki ko sannan wannan a cikin khasha'a laka sam'i wa basari nan an ce wa dami wa lahmi an gane ko wanda a wancan kuma ɗayan babu kenan wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan sabi'an na bakwai zaka ce subhana dhil jabaruti wal malakuti والكبرياء والعظمة وهذا قاله في صلاة الليل وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكن كرنتا يعين ليك صلى الليل أن قال يقول سبحان ذي الجبروت تركي يا تبتا جما أبو شرين جاي ما أبو شن كرفي شيني الله مرحبا شيني الجبروت أن قال يقول دومين aljabar shine rinjaye ko kuma karfin iko Allah shine wanda yake da karfin iko an gane ko shi zaka ce subhana bil jabarut sarki ya tabbata ga ma'abocin rinjaye ma'abocin karfi wal malakuti ko ma'abocin mulki ma'abocin sarrafa dukkanin abin da ya so a yadda ya so wal kibriyai da kuma ji da kai da girman kai girman kai na Allah ne shi kadai shi yasa girman kai ya zamto mu haramun ne a wurin mu ina fata an gane amma shi Allah madaukakin sarki girman kai mayafi ne na Allah madaukakin sarki ji da kai shi ma nashi ne shi yasa idan bawa yayi jiji da kai ko yayi girman kai sai ya zama abin zargi a wurin Allah madaukakin sarki har ya tabbata hadisin da Imam Muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر بذيش قال الجنة با دك متمن دكي دا كتن كتن قوايا ذرة نجر من كي أتنزوش يسا أو أنا حديث إننا بني فسر من بيجر من كي شيدين بطر الحق وغمض الناس إن كرتان قسيا لكما ينا متاني أفتا مك قسيا كاسم وانا أبن قسيا نكتبي sannan kuma karkare na mutane ga kowa bai kai ka ba kai kafi kowa kafi kowa tsarkin nasaba kafi kowa kuɗi kafi kowa ɗaukaka a cikin mutane wannan shine abin da ake kira girman kai ila wani zai ce to ai nakan ci kwalliya in ji ni kawai ba dama ne wannan babu laifi sabai ma sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya akan wannan yana musu cewa babu laifi kace manzo Allah to amma mukan sa kaya masu kyau mu ji kawai muna burge kan mutu wannan ba komai bane ai abin da ake kira girman kai shine nan mutum ya ki karban gaskiya da kuma raina mutane an gane ko da wulakantar da mutane wannan shine abin da ake kira girman kai yanzu zan karanta sai mu karanta subhana bil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أنغانيكو wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana faɗi malam sai ya kai sauki lamba a ƙasa yace هما مبالغة من الجبر وهو القهر الملك وهو المتصرف هو أي صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما غايته دكا نموت أنن كيوا مقراني قال الله مدوك تسرجي ولي يبن الله مدوك تسرجي وأن حديث إمام أبي داود لإمام النسائي سكر ويتوشي لإسنادي وندجي إن قلتشي an gane ko to sai matsala ta gaba shin gashi malam ya kawo fa'ida a ƙasa magana kamar Ali tazo yace fa'idatun ga wata fa'ida hal yushra'u al-jam'u bayna hadhihi al-azkar fi ar-ruku' al-wahid am la shin ya halatta mutum idan ya ruku'i kwaya daya ya cakuɗa tsakanin waɗannan zikirorin da muka ambata misali mu ce subhana rabbiyal azim ya kuma ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi yace subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama ko yace allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa dami wa lahmi an gane ko hak zuwa karshe ya halatta mutum ya haka ikhtalafu fi dhalika malamai sun yi sabani a cikin wannan abu wannan fatawa وتردد فيه ابن القيم في الزاد أما ابن القيم الجوزي رحمه, رحمه الله يا كيكاو أسلتا في نزاد المعاد في هدي خير العباد يا يتمي يا تكيوا لكم وأسم ون مغان أنقانك وجزم النووي في الأذكار بالأول أما شي إمام النووي أسلتا في الأذكار شي هذا ونن مغانا مغانا تفرقوه بالأول نفر كنشينا أنقانيكو فقال سيتي والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن أبن دي فللا شيني ذاك إيا تاكو داوا تكان وأن ذكر وري دكا ننسي إذا متن ياسام يكو ين هكذا أنقاني إمام النووي يتي يا هلتا متن يا إيا شيني ومي فللا idan mutum ya samu dama ya iya yin haka din ya da tsakanin wannan zikirin gaba ɗayan su kenan ka iya cewa subhana rabbiyal azim subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ka iya hadawa allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu kaza kaza har zuwa ƙarshe ina fata an gane zaka iya hada waɗannan gaba ɗaya a wurin imam an-nawawi yace wa kaza yanbaghi an yaf'ala fi adhkari jami'il abwab kuma haka ma mutum ya kamata ya yi a zikirorin da suka tabbata a dukkanin babuka kenan hatta du'a'ul istiftahi kaga dama ka iya hadawa kenan ko tunda yace min jami'il abwab dukkanin babobi inda ake yin zikirori tunda mun karanta a baya ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yake ce alhamdulillahi hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi yayin da zai fara yin sallah a matsayin du'a'ul istiftahi wani lokaci kake subhanaka allahumma wa bihamdika wa ta'ala jadduk wa tabaraka ismuk wa la ilaha ghayruk wani lokaci kan ce allahumma rabbi jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم dukkan waɗannan sun tabbata mutum yakan iya yakan iya yi ina fata an gane wannan shine maganar imam an-nawawi وتعقبه أبو الطيب صديق حسن خان أما مالا صديق أبو الطيب صديق حسن خان يا ساق وإمام النووي أو أن فتوتى شديه أنقانيكو في نزل الأبرار أسكلي تافي شنسونا نزل الأبرار شوى يكي شافينا ثمانين له يتي يأتي مرة بهذه أبن يفي شوف shine wani lokaci kai wannan wa bitilka ukhra wani lokaci kuma kai wan kai wani wani lokacin kai wannan wani lokaci kai wannan an gane ko sai yace wala ara dalilan ala al-jam'i yace ni ban ga wani dalili da ke nuna cewa a iya hadawa ba wa qad kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yajma'uha fi ruknin wahid annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana hada su a wani rukuni daga cikin rukunnan sallah guda ɗaya ba kenan baya hadawa a yayin da yazo jawab istiftahi ko yayin da yazo ruku'i ko yayin da yazo sujuda misali bal yaqulu hadha marratan bari ma dai wani lokaci yakan yi wannan wa hadha marratan wani lokaci kuma yayi wancan walittiba'u khairun min min al-ibtida'i yace kuma bibiyar abinda manzon Allah yayi yafi alheri sama da kirkiro sababbin al'amura sama da kirkira da za a ce ya halatta a yi kaza wanda ba shi da wani nafsi mai karfi an gane ko malam albani yace wa hadha huwa al-haqq insha Allah ta'ala yace wannan ko shine gaskiya insha Allah lakin sai dai qad thabata fi sunnati ya tabbata a cikin sunna italatu italatu hadha ar-rukn wa ghairi tsawaita wannan rukunin da kuma wani shi kenan yayin da ka zo rukuyi ana san ruku'in ka ya zanto ta yi tsayi da yawa an gane jama'a kamar yadda muka yi bayanin cewa yakan tsawaita ruku'in sa kwatan kwacin yadda za a ce mutum zai karanta suratul baqara tun daga farkon ta haka shi kama ya'ti kama ya'ti kama ya'ti bayanuhu bayanahu hatta yakuna qariban min al-qiyam kamar yadda bayanin sa zai zo har ya zamto kwatan kwacin tsayuwar sa na sallah da yake yi kwatan kwacin dadewan da yake a cikin ruku'in sa فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة إذن متين ينا إذن ما يصلى ينا سيبي بي سنة النبي أتكن ونن سنة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي تو بذي تبيوا غريشي يزمتو يا أي وتد ونن سنة با سيري تيد إمام النووي أنبتا تو سيوان ذاك يكوتن كوتن كراتن بقرة ai ka iya takudawa ko shine ma ne yace idan mutum yana son ya bi wannan sunna din yana son ya kwatanta irin sallar da manzon Allah yayi kwatin kwacin dadewan a ruku'i to ya iya takudawa tsakanin waɗannan zikirori din ina fata an gane kada ya ta yin guda ɗaya zanto ya kosa da yin guda ɗaya malam yace wa qad rawahu ibn nasr fi qiyam al-layl ibn nasr ya kawo wannan magana a cikin littafin shi na qiyam al-layl an ibn jurayj an ata wanda aka samu daga ibn Jurayj daga Ata wa illa ala tariqati at-takrar al-mansus alayhi fi ba'd hadhihi al-afkar wa hadha aqrab ila sunnah mala yace wa illa amma ko in ba haka ba ala tariqati at-takrar al-mansus alayhi to zai tabbata ne akan wannan hanyar ta maimaitawa wanda aka kawo nasi akai fi ba'd hadhihi al-afkar a cikin wannan bikiyori din kenan idan ba za ka daɗe a cikin rukuyi din ba kenan ka yi ɗaukan ƙwaya ɗaya kawai kai in ka so wannan wannan wannan raka'a ta farko ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ka zo raka'a ta biyu ruku'i na biyu suka ce mene subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ina fata an gane raka'a ta uku ka canza allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa bika aslamtu ina fata an gane an gane ko dukkanin waɗannan sun tabbata a sunan annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya iya yin wannan din mala yace wa hadha aqrabu ila sunnah wannan ko shine yafi daidai da sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma insha Allah ta'ala nan ne gabar da zamu tsaya da karshen bayani ne game da wannan babin na azkar ruku'u muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da kuma koyi da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mun zo sati ne zuwa karatun mu da yardan Allah sai mu zo mu kwatanta koyin yadda ake yin shi da yanayin daidaito da ake yi da nutsuwa a cikin sa da yanayin zikirorin da ake yi a cikin sa da kuma abin da ya sawaka insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته saboda tsananin damuwa da mahaifiyar shi ke ciki na kukan da yake yi ina fata an gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan takaita sallah saboda yana tunanin cewa akwai wata mace wacce akwai ɗanta wanda yake kuka to zai zamto mahaifiyar tana cikin damuwa za ta matsa sallah bai ta sami yaron ta bashi nono ko kuma ta rarrashe shi ya shiru saboda wannan dalilin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita sallah alhali yayin da ya shiga sallan ya yi nufin ya tsawaita wannan sallah din ina fata an gane kenan ashe babu laifi idan limin ya takaice sallah saboda wani dalili kila wata hadisa ta faru kila an ji an yi wani aiki an gaji kila wani abu makamancin haka misali a ce masallacin gaba ɗaya mun je janaza mun je min sallan janaza an yi haƙi an ɗauki gawa an kai ta makabarta an dawo misali ko liman ko da yayi tsawaitawa sai ga saboda wannan aiki da mutane suka yi kira sun dan gaji to sai ya zamto cewa ya takaice wannan sallah din saboda a sauwaka wa mutane kwarai da gaske Allah ta'ala ya datar da mu wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi ne amma wannan min din da ke cikin wannan hadisi wata iri ce ma Suleiman wata irin min ne an ce min buka'i eh wata irin min bayaniya ce ko min ce